game da aƙidar ahlus sunna wal jama'a game da sahabbai ko kun ji matsayin mu mu game da sahabbai ko madalla wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ahlus sunna wal jama'a suna son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa da matansa da sauran danginsa su ne ahlul baiti ba ahlul baitin yan shi'a da sun ka keɓance wasu kawai sun ka bar saura ba mutanen gidanka a ce matanka ba su cikin mutanen gidanka yawan ƙaryan hali bayan nassin ƙur'ani ya sa mata cikin ahlul baiti nassin ƙur'ani cikin suratul ahzab Allah ya kira mata ahlul baiti matan manzon Allah to ta gani amma yan shi'a saboda ƙaryan hali sun kace matan manzon Allah dukkan su ba su cikin ahlul baiti to shi ne ya ce wa yuhibbuna ahla baiti rasulillahi kuma su ahla sunna wal jama'a suna son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yatawallawnahum kuma suna jibin takassu wa yahfazuna fihim kuma suna kiyayewa gare su wasiyyata rasulillahi wasiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya game da su haifu ƙala lokacin da annabi ya ce yau magadir hum yanin da ya yi hudu ba a wani wuri da ake kira gadir hum gadir hum wani, tafki ne gadir tafki tafki wanda bai da yawan ruwa shine gadir hum kuma sunan wurin ne asalin wurin asalin hum sunan mutum ne sai an ka jingina tafkin ga mutumin sai an ka same gadir hum tafkin hum muna tare to annabi da ya dawo da hajjatul wada'i nan gadiyar hom nan ne kamar mararraba mutanen nan su yinan nan su yinan nan su yinan sai ya tsaya nan kuma ya yi hudu ba gadiyar hom to ita ce yan shi'a sun karkita sun kace wai ya daga hannun ali ya ci ga mai mai sauransu amma dai abin da ya tabbata cikin hudu bai ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda na zama majibinci ne to Ali ma majibinci ne ne Allahumma waliman walahu wa adiman Allah ka so duk wanda ya so Ali kai kiya da duk mai kiya da Ali don Allah muna kiya da Ali ah mu mutum uku ɗaya duk duniya mutum uku ɗaya an gaba gari daga Abubakar sai Umar sai Usman shi an na hudu to yana kiya take gare mu kaga amma su abin da suka surantawa ba zai yiwu ka hada soyayya biyu cikin zuciyarka ba son Abubakar da Umar da son Ali in dai kana son abubakar da umar to kai maƙiyan ali haƙi in ko kana son ali to kai dole kai ƙiya da abubakar da umar to sun yi ƙarya mu duk masoyanmu ne ta gani don samu kafa ta rikita mutane jiya na ga wani yayin rubutu ya ce ‘yan shi'a munafukan Allah sun ce kaza sun sai wani ɗan shi'a ba shi amsa ya ce munafukan Allah kan abubakar da umar su da sun kaci amanan manzan Allah sun kai an ka sawo kwanaki kuma an ka sawo birai tsugunni haka sau guda abubakar guda umar guda usman wato yadda kaga ana kirista ba su komi cikin coci illa aibanta manzon Allah da addinin musulunci haka yan shi'a ba abinda a addinin shi'a illa dai aibanta sahabban nan komi ka kai in dai kai yadda da rashin mutuncin abubakar da umar ka biya su su iyaka addinin shi'a kenan ka yadda dai da abokan da Umar da Usman da sauran sahabba su da mutunci shikenan to Allah ya tsare mu mun kan suna da mutunci gare mu kun ba su da duk wani musulmi ma yana da mutunci gare mu balle su to su yace wa yahfazuna kuma su ahli sunna suna kiyayewa fihim ga sahabbai wasiyatar rasulullahi wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haifu qala lokacin da yace yawma gadir khuminin da yayi hudu ba a gadir khum ranar sha takwas ga watan zulhajji ya yi hudubat kaga an yi sallah goma ga wata ko ya yi kwana uku mina sha uku kenan ran sha hudu ya bar makka ya taso ma madina sha hudu ga wata sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas kwana hudu ana tahiya to ran nan an ka kai gadiri kuma wannan tafkin to nan ya tsaya ya yi hudubat to daga cikin hudubat ya ce uzakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti game da mutanen gidana ina tunatar da ku Allah ina tsoratar da ku hushen Allah da azabar Allah game da mutanen gidana in kun ci mutuncin mutanen gidana sannan ina tunatar da ku rahamar Allah da kyautatawa ta Allah da sakayya ta Ubangiji in kun mutunta mutanen gidana shi amma ana uzakirukumullah ina tunatar da ku Allah hushinsa da ni'imarsa fi ahli baiti ga mutanen gidana in kun mutunta su wanda duk ya mutunta su dai saboda ni ne ni ya mutunta wanda ya ci mutuncin su kuma ni ya ci mutunci don haka wanda ya girmama su ni ya girma Allah zai ba shi sakayya wanda ya ci mutuncin su ya musu ba daidai ba ni yawa Allah zai zai isan min gare shi to ina tunatar da ku Allah game da mutanen gidana wannan hadisi muttafaqun alaihi ne wa qala ila lil abbas kuma manzon Allah ya taba ce ma abbas ammihi ammin sa wa qad ishtaka ilayhi abbas ya kawo mai ƙara annaba da quraishin cewa wasu quraishawa ya jafu suna jafa'i bani hashim ga bani hashim ba cikin quraisha an kaɗe bani hashim ba ko bani hashim dangin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ko cikin quraishawa to sai ya zama wasu quraishawa saboda hasada yanzu ba Allah ya ɗaukaka bani hashim ba ta yana ya ɗaukaka su ta yadda manzon Allah cikinsu yanzu don haka sun yi ƙuraishawa sun yi sauran larabawa duka sanda cikin dangin su an ka hidda manzon Allah to sai yanzu an ka haɗe musu kai dama mike kawo ƙananan maganganu hasada mike kawo hasada wata ni'ima da Allah ya wa wani in wani na da zuciya wani ƙaramar zuciya gare abu kaɗan ya isa ya tsone mai ido to su ne masu ƙananan zukata suke zuwa suna ƙananan maganganu game da wanda Allah ya wa ko magana su miza ta canzawa sai dai ta saka cikin bacin rai kai da son kawa don ba mai son a soke shi amma kun bata iya canza komi abin nan da suka kiya ba su iya kwacewa gare ka wato kaga ashe sun bata lokacin su hmm? to ina yake limamin masallacin haramin makka satin da ya gabata ba wanga sati ba game da hasada yayi ya kudu mai kyau kowa ya samu ta ya saurara satin da ya gabata ba wanga sati ba wanga juma'a ba waccan ta sama dai game da hasada kuma Allah ya bashi nasara yayi huduba mai kyau mai kama jiki wanda bai da to in sa mai ni ina da ita wani ya turo mini ita to ina yake za ta taimaka maka nisanci hasada yawa hasada kace kace Allah ya tsare mu daga hasada To kuma wa ƙala aidan lil Abbas, kuma manzon Allah ya taɓa ce ma Abbas ammihi amminsa waƙadishta ka'ilai shi Abbas ya kawo ƙara zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam annaba da ƙwareshin cewa wasu ƙwareshawa ya jafu suna yin jafa'i bani hashim ga ƙabilarsu ta bani hashim jafa'i cin mutunci to annati shi ne jafa'i faƙala da Abbas ya zo ya faɗa mai cewa lakashi to annatin da annan suna muna sai manzon Allah ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take ga hannunsa Allah kenan la yuminuna wallahi mutane ba za su zama masu imani na haƙiƙani ba hatta yuhibbukum lillahi sai sun so ku don Allah ba ku musulunta ba to kaga ai haƙƙin kowane musulmi ne so dan uwa ne musulmi don Allah sai sun so ku don Allah wali qarabati kuma domin kusancin zumunta ta da ku don mai sun manzon Allah yana kin dangi nai madalla ka gani kaga ashe a so su saboda kusancin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ƙala kun manzon Allah ya ce inna Allah dafa bani Ismail Allah ya zaɓi ‘ya'yan Ismail cikin ‘ya'yan da annabi Ibrahim ya haifa akwai Ismaila akwai Ishaqa akwai wane ne ko to Allah ya zaɓi ‘ya'yan Ismaila cikin zuriya Ibrahim wasu dafa min bani Ismail daga cikin zuriya Ismaila kuma Allah ya zaɓi Kinana bani Kinana wasdafa min bani kinana daga kabilar bani kinana kuma Allah ya zabi quraishin quraishawa wasdafa min quraishin daga cikin quraishawa kuma Allah ya zabi bani hashim wasdafa ni ni kuma Allah ya zabe ni min bani hashim daga bani hashim kaga waɗannan duk dangin manzon Allah ne kenan duk dole mu so su waya tawallauna kuma su ahli sunna wal jama'a suna jibintaka azwaji rasulullahi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatil mu'minina waɗanda yake iyaye ne ga mu'minai duk wanda an mu'mini to matar manzo Allah uwarsa ce wa ulul arhami ba'dum aula bi ba'din fi kitabillah haka yace wa azwajuhu ummahatukum mata nai iyayenku ne don kaga Aisha matsayin uwa take ga Sayyidina Abubakar Hafsa matsayin uwa take ga Umar mm. ga shari'a ga haihuwa kuma shi a ubanta amma ga shari'a matsayin uwa ta ce duk yadda ka ha girma uwarka dole ha girma mata saboda kusancin su ga manzon Allah to sai ka zage ta ka ka zage uwarka ɗayan biyu ko dai ka zage uwarka ko ko baka yadda da zamanta baka yadda da manzancin manzon Allah don haka baka yadda mata ne iyayenka bane ka ka karyata Qur'ani To, wayuminuna kuma su ahalis sunna wal jama'a suna imani bi annahunna cewa su matan nan na annabi azwajuhu fil akhirati mata ne na hallahira. Inda ya ce fil jannati ma da ya fil akhirati. Mata ne na har cikin aljanna. Ashe babu kahira cikin su, ba wanda za a sa a wuta. Khususan musamman ma Khadija radiyallahu anha. Musamman mata ta ta farko na Khadija. umma kathira auladihi uwar da yawan ‘ya'ya ne duk ‘ya'yan da ya haifa in ka cire Ibrahim duk daga Khadija ya haife su, ‘ya'ya bakwai ta haifan mai, maza uku mata hudu, to ku yanga ta mariya tulkibdiya ta haifan mai Ibrahim, bai da wani ɗa'in banda da su. Wa awwalu man amana bihi, eh? wa awwalu kuma ita ce farkon man amana bihi, wadda ta ba da gaskiya gare shi. lokacin da wahayi ya fara sauko mai to hirgice zammiluni zammiluni ku lullube ta lullube shi da ta ga hankali na me ya faru ta ga faru ta ce wallahi Allah ba zai kunyata ka ba amma ina da dan uwa boka mu ta inda yake sannan ba hanzu inda boka yi ba ta kai shi bana sare ne yana yace shine annabin nan da da an kace zai bayar wa awwala man amana kuma ita Khadija ita ce farko wadda ta yi imani da shi wa adadahu kuma ta taimaka mai ala amrihi akan al'amarinsa mai dukiya ce duk wurin da awar taimaka ma da awar dukiya ta ta kare ita ba ta yi kissa ba yanzu mata ka ko kuɗi ta cika mata ya ce ne ka ta yi unguwa in ka da ko jikka ba to an ranta ma kaza dai yan jari hujja da an ranta an ka yi ce wani wacce ba ita ɗayanta sun ka ce ba kai fa ba hako nan amma an ranta ma kaza don ka san ana biyar ka bashi gobe in ka ce ranto wallahi duka mai san baya duka ya kusa challe jalle to ita Khadija ba ta yi ruwa ba ta ba manzo shi yasa bai da irin ta kullun cikin abata Khadija take to Aisha ba taba zama da Khadija ba amma kishin Khadija tace duk matan annabi ta zo ba wadda take kishi kamar Khadija saboda yawan ambaton da manzon Allah kai kaga an yi zaman girma shi kun bai zan butulu ba in kai ne ka yi tabbatunta hakan ma amarya ba a haka nan duk wanda ya kyauta ma can da wuri to yanzu don abin ya kwanta bai kamata ka yi tabbatu ne ba wa kana laha minhu wa kana ya kasance laha gare ta ita khadija minhu daga manzon Allah almanzilatul aliya matsayi madaukaki annabi yana girin kai ba ita ba daidai da kawayenta balle yan uwanta yana girma masu kawayenta ma abokanta balle yan uwanta akwai hala ‘yan uwarta wata ran ta taho, da nesa ya ji maganarta ya ce hala ce ‘yan uwa Khadija, don hankali ne ya koma gare ta. ‘Yan an ka yanke akwaya sai ya ce a ɗiba a kai abokiyar Khadija, a ɗiba a kai abokiyar Khadija a ɗiba sai don abin da ya rage mutanen gida su ci. To haka shi a abin ga. Amma in ya zan ido aka wa kula da ƙiya sai ɗaya kaga babu mutunci. Wa siddiƙa sannan kuma da siddiƙa binta siddiƙ ɗaya siddiƙ. radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare ta ita da Aisha kenan allati qala fi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yace game da ita yace fadlu Aisha alal nisa fifikon Aisha akan sauran mata ka fadlu tharid kamar fifikon abincin da ake kira tharid Allah sai da dami akan sauran abinci Aisha ta hi sauran mata sai dai an yi sabani har da Khadija da Nana Fadima to an yi sabani suna ganin Aisha ta yi su kuma ganin a ba ta yi su ba wai tabarra'una sannan kuma su ahlus sunna wal jama'a suna barranta min dariqatin rawafid daga tafarki na yan shi'a rawafid alladhina yabghiduna sahaba waɗanda ke kiyayya da sahabbai wai subunan kuma suke zagin su Allah ka sheda babu mu babu su ba mu san abin da suka yi ba mu yadda da shi ba muna muna ɗebe musu albarka akan haka nan waɗi riƙacin nawasib kuma su ahlus sunna wal jama'a suna barranta daga tafarki na nawasib suko su wane ne na wasif kiyoshin 'yan shi'a su 'yan shi'a ƙeya suka yi da sahabbai suna idda'a'in son ahalul baiti ko su ko na wasif jahillai jahillan ahalus sunna su ko da sun ka taho sai sun kama ƙeya da ahalul baiti sun ka rungumi sahabbai to kaga duk sun lalace ya za ka kiyaye da mutanen gidan manzon Allah don haka na wasu komi suna ya ce ma ahlul baiti na suka suna hito da bid'o'i kamar cika ciki ba ranar ashura ba ran nan aka kashe Hussein ba an kai yakin Karbala an kashe Hussein da mutanen gidansa madalla to kaga yan shi'a sun yi declare inta ranar kuka to su ko nawasib don saba ma yan shi'a sai sun ka hito da bukukuwa ayi cika ciki ayi sallar shara ayi mi ayi kitso ayi daura lalle a sa sabbin tuwahi da sauran abubuwa wayo saba ma yan shi'a to yan an kashe Hussein mu farin ciki ne kashe Hussein jikan manzon Allah a to ka gani to su ne nawasib jahilan ahalin sunna shi ne ɗan shi'a inda duka yau sai ce akai nasibi ne mato mai kiya da ahalil bait mu babu kiya da ahalil bait suna barranta su ahalil sunna daga tafarki na yan shi'a masu zagin sahabbai masu kiya da su hakan ga suna barranta daga tafarki na nawasib alladhina yuduna ahalil bait wanda ke cutar da ahalil bait bi qawlin ta magana au amalin ko aiki wa yumsikuna su ahli sunna suna kamewa amma shajara bayan sahaba daga abin da ya faru na rikici tsakanin sahabbai shajara ai ikhtalafa hmm falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ai fi maktalafa bainahum ikhtilafi shine at-tashajur daga shajarun itaciya ko kalle itaciya icce guda amma rihi nawa gare ta wanga yayi nan wanga yayi nan wanga yayi nan to shine a sabanin ra'ayi sai a ce mai attashajur to su ahlus sunna wal jama'a suna kamewa amma shajar daga abin da ya faru baina sahaba tsakanin sahabbai na sabani ba ruwan mu muna nan sadda an kai a to me samu Allah bai kazanta hannuwan mu da wannan sabani don me zamu kazanta bakunan mu da faɗi nai ba ruwan mu sannan mutumin da Allah ya ce da shi mai sabanin da wanda ya sa duk Allah ya ce ya gafarta musu to za ka shiga mu za ka zagi cikin su in ba zuwa ka ja mu kanka halaka ba waya koshi na shi aka cewa mu ba mu kamiya sai mun faɗi sai ka faɗi to abinda an kai ba gaba gare ka duk abin za ka faɗi ba shaida zurta ba ba sahabbai da adda shekara sama da dubu da ɗari hudu tsakaninka da su ba wanda annan kuna tare abubuwa zai yawa an ka faɗa mai waɗanda kai baka iya tabbatar da cewa gaskiya ne to balle wanda adda shekara dubu ɗari tsakaninka da shi ka tabbatar da labarin da kan kunne ya girme kaka waya ƙulu sannan yana cikin abin da Allah zai tambaya mu to don mu ɓata lokacin mu gare shi sannan Allah ya ce ya yarda da su ya gafarta musu wa ma yudrika anna Allah haddala ala ahli badrin fa qala imalu ma shi'tum qad gafartu lakum to wannan da zaka suka yana cikin waɗanda Allah ya ce ma qad gafartu lahum to in ka so kai ba ka so ka in ba kanka ba ha waya kuluna kuma su ahli sunna suna cewa inna hadhihi al-athar waɗannan hadisai almarwiya waɗannan athar waɗanda an ka ruwaito fi masawihim game da miyagun ayyukan da sahabbai na aikata ba ana ruwaitowa ba ai sahabiwa ne yayi kaza ai sahabiwa ne ya ce kaza abinda ba mai kyau musamman lokacin da ana rikici ya barke tsakanin su ko wani ai yayi kaza sai ka ce a to wanga ai muna hucci ne yayi wani yayi ƙarya wani ya ci amana wani yayi yaudara to ya ce waɗannan athar da an karo ya tofi masawin game da miyagun ayyukansu menha daga cikin athar ɗin ma huwa kadhima akwai wanda ƙarya ce tsagaronta ba su ba ko waɗanga na zamanin ka mutum nawa an ka zarga da abu alhali ƙarya ce ana yi ƙarya ko ba a yi to wasu duk ƙarerayi ne yan shi'a ne da ƙirƙiro don su ɓata sahabban kamar a ce nana fatima tana da tsohon ciki sun ka haɗu da Ali ga ƙofa ya mace ta ga ƙofa sai da cikinta ya faɗo. To sun mance, sun mance Umar he, Umar, Umar ya mace ta ga ƙofa, sun mance ɗiyatta Umar ka aure? Ko Umar bai aure ɗiya Fadima ba? Ya aure ɗiya Fadima. To yanzu kai kana iya mace sarakuwar ka ga ƙofa, to haka tunanin Ali ya yi haka nan. Umar ya yi haka nan. Kaga ƙarya. To, Abubakar ya sa an zo an ƙone gidan na Fadima. Abubakar ya sa an ƙone ɗakinta gaba ɗaya an kunna mai wuta. Ya ga ga azzaluman shugabanni in ka sha musu kai su tura area ba a kunna mai gidanka wuta da daddare. To Abubakar ya fara haka nan. Sauran abu abinda kai baka ka dai san Abubakar ya hika imani. To abinda kai yanzu baka iya ka kaddara kuma Abubakar ya yi. Abin ma ya hankali bai ma. to shi ne ya ce athar ɗin da ake ruwaitowa game da miyagun ayyukan su sahabbai min har daga cikinsu ma huwa kaza akwai abin da ƙarya ce tsagaronta iyaka ƙilli-ƙillin 'yan shi'a ne kawai da kuma orientalist almustashriquna turawa kahirai waɗanda shigo addini don su ɓata mana addini su ma sun bi 'yan shi'a sun yi nasu rubuce-rubuce tunda akwai su za ka iskan ma profesa na arabic language profesa na hadisi amma kirista profesa na islamic studies kirista ko ba yahudi suna tura su ko nan garin ga yanzu baka san yaka kiristocin da aka tura su karanta arabic ko su karanta islamic studies ba nan garin ga balle ingila ba a ganin mutanen muka tashi su islamic studies ingila islamic studies aka ingila babu in zaka islamic da illa ingila ga hannun turawa wannan irin karatu zaka yi shi yasa suka da su zama mana taulali me hukuncin kwada ce ta halatta ai ba ba ta da komai mustashirki da karanta shi almajiran mustashirku ne me hukuncin sinima a ce a sinima in dai bai hana ma sallah ba babu komi duk irin fatawoyin nan dai na shigantaka irin su corona in tattaho baka ga yadda mallamai sun ka aire sun ka yahe ba ga corona ya halatta a rufe masallaci ai babu komi ai kaza da kaza masa da su ai eh ai an taba ambaliyar ruwa makka ambaliya ta kai har ga kofar ka'aba an kai kwanaki ba to ai ambaliya an kai ga tana an gane ta to eh corona ina take sannan ai ambaliya masallaci ya cika da ruwa kai mahakucin wani gari yake da sai an ci ma hakoma to ba su sun ka kama an ka samu wani professor dan zare ya yi rubutu ba yana wasu a hujjoji wai alhujjoji na rufe masallaci an ka samu allo ba zabban kunya an kare yan shugaban ƙasar Canada ya sa doka yan laifi na a gane ka da face mark Canada ƙasar kaya sun gani shigantaka ce kawai ya zama hukacin can matuwan ana tsanar daga corona ya ce please open our school forget about that political nonsense wanga drum open hours an karɗe makarar ya ce da Allah ku buɗe makarar ku tabbatar that political nonsense shi ya gano shigantaka siyasa ce ko yahudawa sun ka shirya don su samu kuɗi dama sun tanadi alluran sun aje to an ka tsoratar da an ka samu mallamai an ka aiko da sarakuna da shugabannin siyasa an ka aiko musu daloli da aiko mu shugabannin siyasa su ku su raba masarakuna da mallamai sai a samu mallami eh kan kowa ya koma bani hannu jama'a ba a hada hannu ba a ciwon ka maganar banza kai mallama addini duk shigan daga tattawa za ka iska ma akwai mallama addini za a amfani da su sai kariyar ta nan babu wanda ba a yi dunguza gwamna ya rufe masallatai ba Allah da ya tsare bai rufe ba duk inda ka ga an rufe masallaci mallaman na sun ka iza gwamnati ta rufe masallaci ba a dawo kunyace to yanzu corona ta kare to don me aka haɗa hannu yanzu suna suna ba da hannu kuma har yanzu ba ta kare ba to an kai sun ka haɗa hannu an aje face mask ana hulɗa yanzu a taro nan ɗaura aure a taro wurin kuma corona tana nan shi ɗan ɗai ce wanda ya kowa zama ɗan iska masallaci uku ya rosa ya sa doka ka a buɗe sun ka buɗe sun kai kiran sallah sun kai sallah ya sa a roshi masallaci uku ya rosa to duk da fatawan mallamai tashi oh wasu har cewa sun kai mallaman nan daga cewa babu corona rikici suka son su kawo suna so a kama su a tsari ba shine hajji in ayi sun kai ishirin stan wannan ga sani ya jingir ba sannan cin mutunci da komi sai da ta san muhu tsaye sannan dole sun ka kama bakin su inda an kyale yaso an kai aka ai har Abuja an tahe da shi in kuna tunowa Abuja an tahe da shi an kai mai tambayoyi don me yake cewa babu corona sai dai mun ka amsa don a san ba shi ɗaya na ba gada sai magana ta kwanta to haka dai duk aikin malamai ne to gashi yanzu an kare sakwat ga ta nan bata kare ba amma duk abubuwan da an kace sai ka ji mallami ya taho eh jama'a abi shawarar masana masa wai wai wai likitocin hu yahudawai su an masana duk mallama addini duk hadisan da annabi ya game da da annoba duk ba ilimi bane a bi shawarar masa waɗancan su an masana wanda ko Allah bai yadda da shi ba nika yadda da ilimi to ilimi mi garai to Allah ya shiryar da mu mala akwai matsaloli masallacin makka da na madina an rufe su zabban tausai sai hankalinka ya tashi in ka dibe tsuntsaye ɗaya ka yawo makka da madina an rufe saboda ƙaryan hali haba Allah ya sawaka sallah ta koma kamar wargi in ka tsaya nan guda ya tsaya can guda ya tsaya can guda ya tsaya can kamar dai wasa wasa dai wasa annabi ya ce ku cika sahu ku da ina ganin shedan kamar yan kananan bisa shi yana shiga kafan nan da kuka bari ya shiga cikin zukatan ku to yanzu ba ma kafa ba yanzu sallan mata koma ta ka tsaya nan wani ya tsaya can wani ya tsaya nan ku gane yahudan suna da ilimi ai don sun san implication din haka ne shi yasa sun kace ba a ce ku ba sallar ba amma an kace ai haka don an san in an kai ta haka Allah bai bai amsar ta bai amsa kamar shari'a ba hana muku shari'a ba amma hudud an cire to babu hudud ina shari'a take shikenan sai ku gwama ta da penal code shi ke to to shari'a musulunci na karɓa garwaye afa tu'minu bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd to mutahi to ina yake wa ha daga cikin athar ɗin da an karwaito game da miyagun ayyukan da ake cewa sahabbai sun yi ma ƙazzi da fiye akwai abin da haƙiƙa an yi ƙari ciki wasu an ƙara gishiri ba haka abin ya faru ba wannan kisa wasu kuma an rage don ya bada wata ma'ana waguyyar an wajihi wasu kuma an canza shi an canza su daga wanda suke duk akwai waɗannan to tunda dai baka iya bambanta mi a ƙarin da an kai mi an rage da mi a jirkita da an kai shi mi shi ma sauki gaba ɗaya kai fakin ɗin su ga addini nan ka ta kai addini tunda Allah ba zai tambaye ka me faru tsakanin sahabbai ba ko yadda yana cikin abin da Allah zai tambaye to bata ma lokaci wasahihu minhu to wanda ma ya inganta da gare shi abin da ya tabbata sun yi hum su sahabbai fihi ciki ne ma'azuru na waɗanda ake wa uzuri ai mutane ne kun ba ma'asumai ba ga aqidar muta'alli sunna daga manzannin da Allah ka aikowa sai mala'iku su ɗaya ma'asumai ai sahabbai ba ma'asumai bane don haka in sun yi kuskure akwai ban mamaki to kaga masu uzuri ne in ma mushtahiduna ko dai ya zan masu ishtihadi ne ga abin sun yi ishtihadi ne musibuna sun yi daidai wa in ma mushtahiduna ko ko zan masu ishtihadi mukhtiuna sun yi kuskure mutumin da ya ishtihadi yayi daidai mi annabi ya ce mai falahu ajran mutumin da ya ishtihadi yayi kuskure annabi ya ce yana da laihi falahu ajrun wahidun yana da lada to zai ishtihadi na sun kai wahum su kuma sahabbai ma azalika tare da haka la ya ataqiduna ba su da ƙudurin ɗin wahum su ahlus sunna wal jama'a ma zalika tare da haka la ya ataqiduna ba su da itiqadin anna kulla wahidin min sahaba cewa kowane ɗaya da cikin sahabbai ma'asumin ma'asumi ne an ka ba'irul ithmi daga kaba'irori na zunubi wa saga'iri da kanana babu da itiqadin cewa sahabbai ma'asumai ne ba su manyan zunubai ba su bal yajuzu alaihim adh-dhunub zunubai yana halatta a kansu fil jumla dunkule kowanninsu yana da nashi laifi amma kuma walahun minas sawabiq suna da abubuwan da sun rigaye mutane sabiqa sabiqa sabiqa abubuwan da su sun ka fara yi ko wal fada'ili da kuma darajoji suna da ma yujibu magfirata abinda ke wajabtar da gafarta ma yasduru minhu abinda ya faru daga gare su in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir anhum an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima nisanta manya ɗaya sai a yashi muku ƙanana to suna da sawabik abubuwan da sun ka rigaye mutane gare su wa fare imani da Allah su wa fare imani da manzon Allah su wa fare jihadi fi sabilillahi su wa fare kiran mutane ga addini su suwa an ka fara kashewa saboda addini su wa fare ciyar da dukiya duk abin da za ka kawo da duk abin da kaka yi yau na imani sun rige ka to in kana fatan samun rahama sababbiya abubuwan da haka wa addini su min babu aula kai Allah zai rahama amma su bai kada su wuta bayan su sun ka bude kofar ta duk ayyukan alkhairin da haka yi shine yace to koda sun yi laifi suna da asawabiq abubuwan da sun ka rigaye mutane wal fada'il da darajoji ma yujibu abin da ke wajabtar da magafirta gafarta ma yasduru minhum duk abin da ya faru daga gare su in su dare in ma ya faru yanzu dukkan muna akwai wanda baya laifi cikin masallacin ga amma akwai mai fata Allah ya sa shi wuta me muke fata Allah ya gafarta muna ya muna rahama ya samu aljanna to tsakaninku da Allah in dai Allah mun yadda Allah na gafara kuma Allah na rahama don Allah da mu da sahabbai ya cancanta samun gafara da mu da sahabbai ya cancanta samun rahama amma mu ketare su mu dai Allah zai wa rahama mu yan kuce ku ba mu masu muna bara muna karuwa ga addini amma su Allah ya ki musu rahama wuta zai sa su zai kama su da laifukan su an yi adalci ba bai adalci ba hatta innahum har sai da yazan su sahabbai yughfaru lahum ana gafarta musu mina sayyi'ati daga miyagun ayyukan da sun kai ma la yughfar abinda ba a gafarta liman ba don ga wanda zo bayan su hmm? da yawa Allah ya sheda ma mutane ga sahabi wani ko sahabbai zuwa ne sun yi kaza Allah ya gafarta musu kan masu da yanzu misali kissa Hadib ibn Abi Balta'ata duk wanda yayi haka nan yau waqiya kariya ce bai munafici ba amma annabi hana kira shi munafiki yace innahu shahida badara ai akai ne da annabi ya magana ya halarci badar ai hatib me sada shi ka cewa Allah ya kalli mutane yace duk abin da kuka yi na lahi ku te ku na gafarta muku ashe kenan ana gafarta musu abin da mu ba a gafarta muna to mu waka ba mu irin wannan garanti babu la'anna lahum min alhasanati domin suna da kyawawan ayyuka allati tamhu sayyi'ati wanda ke shafi miyagu ma laysa liman ba'dahu abinda babu irin waɗannan kyawawan ayyuka ga waɗanda zo bayan su wa qasabata haqiqa ya tabbata bi qawli rasulillahi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahum cha su sahabbai khairul qurun sune mafifita karnoni duka da an kai khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane karni na waɗanda sun kai zamanin sahabbai kenan eh wa annal mudda min ahadihim kuma ya tabbata daga manzon Allah mun karanto shi jiya mudu ɗaya na ɗayansu mutum ya cika sahabi ya cika mudu guda da abinci ya yi sadaka idza ta saddaka bi in yayi sadaka da shi kana abdalla ya zan yafi min jabal uhud daga dutsen uhud zahaban na zinari mimman ba adahun daga wanda ya zo bayan su ya basuwa hadisi ne muttafaqun alaihi jiya mun yi shi ko Thumma idza kana sannan kuma in ya kasance qassadara min ahadihim dhanbu in ya zan zunubi ya faru daga ɗayansu fa yakunu yana kasancewa qatta min ai ya tuba yanzu muna laihi ko ba mu laihi muna tuba ko ba mu tuba to su haka dauka duk laihin su ba su tuba Allah zai kama su da shi mu mun kasan sallin mu tuba amma su an baka musu kyakkyawan zaton sun tuba ai suna tuba ko ko kofar tuba zamanin su rahe take zamanin mu ɗaya an ka bude ta eh to sai mu ɗauka ai in ma laifin ya faru ai sun tuba kamar yadda mu ma ai kullun cikin tuba muke akwai sahih da babu tuba zuwa ga Allah ba ka gani to in mun tuba mu da a tambadaddin musulmi to bale su da sun ka ɗauki musuluncin bakin rai bakin fama oh mu tuba ga littafi ɗaya muka gani ta balle su ga bakin daga bakin mai ita sun ka jita to to kaddara ma lahin ya faru to yana sun tuba to yan sahabin zai zo ya ce ma ina tuba ko in ya tuba sai ya zo ya faɗa ma ya bi gida gida yana faɗin na tuba to kai da ka tuba gida gida kai bi kana faɗi Allah ka wallahi shi ka tuba ma sai ka faɗa ma wani to sun tuba kana nan kana zagin su kun ji wannan au ko kuma a tabi hasanatin bayan ya aikata laifin shi sahabi ya zo da wani kyakkyawan aiki tamhu da ta shahi zunubin ba innal hasanati yusibu sayyi'ati ba to kyakkyawan aiki na tafiyar da mayagu sababbi ya wani kyakkyawan aikin da kai wani mugun aikin da kai jiya ko dazu ko shekarun sai Allah ya fe shi to suna da su ko ba su da su madalla au ko kuma gufira lahu an gafarta mashi sahabin laifin da yayi bi fadli sabiqatihi sababbi ya gabatar da yayi ga imani ai duk abin da aka yi sunwa musulunci don su sun ka karɓe tun yana tun yana kamar garwashin wuta yau in kan musulunta iyaka mutum ya bace gumi aga sunan yan izala ne iyaka abin ba abin da zai hana ma to amma sufa wani irin bala'i an ba su gani ba amma sun kai tsayan su kyam in yanzu an ka baka miliyan biyu kana iya canza addini saboda rauni su duke su gaba ɗaya suka bayarwa don su tsira da addinin to yana yake au bi shafa'ati muhammadin ko kuma za a yafe musu sababbi ya ceton da annabi zai yi mun yadda ana ba annabi ceto mu ahli sunna ko to don Allah yanzu in an ka ba annabi ceto kaddara da kai da Abubakar duk masu laihi ne yanzu annabi ya ketare Abubakar da cece ka ya ba Abubakar da shiga wuta in dai an mun yadda yana cikin aqida ahli sunna annabi zai yi ceto ko annaba za yi ceto za su yi ceto salihan bayi ma ba za su yi ceto ai ko ba har salihan bayi Allah zai bace to in dai har za a ba annabi ceto in sahabban nan nashi masu laifi ne suwa an mutane na farkon da annabi zai ceta mu ha kana nan Allah shi ba annabi ceton mu amma kuma kana fatar annabi ba zai cece abubakar da umar da usman wuta za Allah zai sa su zai kyale su shiga wuta wa ewan ga hukunci in ba ku ba eh to kaga duk waɗannan dai uzurruka ne na sahabbai ko allazi hum ahqqun nas waɗanda yake su sahabbai su ne mafi cancantar mutane bi shafa'ati ga samun ceton manzo Allah in dai annabi zai ceto za a ba shi ceto to waɗanda na kowa cancanta samun ceto nai su don su ya zanna tare da su ra'ayal aini ya ga abin da sun kai kai sai dai a bashi labarin kayi kaza kuma ko an bashi labari bai cimma abin da kai bai cimma wanda sun kai ashe da kai da su ya cancanta samun ceto ne a wibtuliya ko ko kaddara sahabin yayi wani laifi bayan ya aikata zunubin ibtuliya an jarabce shi bi bala'in da wani bala'i fi duniya nan duniya kufira bihi anhu wanda an ka kankare mai laifin saboda shi ba hadisai sun tabbata ba ma, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala adhan wala hazanin wala gammin hatta shaukatu yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu duk abin da ya same ka na musiba rashin lafiya ne wahala ce damuwa ce daidai da kayakar taka duk annabi ya ce za a kankare mazalimin ka saboda su to musiba nawa na same su a ta wurin yake ɗebe mutu hannu a ta wurin yaƙi a yamma rauni kai wata shidda shekara guda kana jinya musiba ce ko musiba ba ce kuma duk dai zunubin suna na Allah bai yahe musu ba amma ka in ciwon kai kai hata haka Allah ya yahe min zunubai saboda ciwon kan nan din amma su ba a yahe musu Allah zai kama su da nasu wannan ba hauka ba ce ka gani ko kuma yanzu sun yi laifin amma kuma an jarabce su da wani bala'i nan duniya wanda an karkare musu laifin saboda shi faiza kana haza to in wannan ya kasance fi dhunubil muhaqqaqa ga zunuban da anka tabbatar fa kaifal umur to ya al'amuran za su kasance Allah ci ka nufiha mujtahidin ga al'amuran da sun ka kasance masu ijtihadi cikin su wasu abubuwa ai ijtihadi ne sun kai in asabu wanda yake in sun yi sawaba ga ijtihadin falahum ajran suna da lada biyu kamar yadda annabi ya ce wa in aktau in sun yi kuskure ga ijtihadin falahum ajrun wahidun suna lada guda annabi bai ce suna da zunubi mai ijtihadi bai da zunubi ko da ya kuskure to wasu abubuwa ai duk akan ijtihadi sun kai su wal khata'u kuskure ko magafurun abin gafarta mani ko gare mu balle gare su thumma innal qadara alladhi yunkaru sannan gwargwadon abin da ake musantawa min fi'ili ba'dayhim na aikin wasu da cikin su qalilun dan kadan ne nazarun ɗan kaɗan ƙwarai nazarun aƙallul ƙalili shine nazarun abinda ake abinda ake musanta gwargwadon abinda ake musanta daga aikin su sahabbai abubuwan da ake kawowa ma sun yi kaza sun yi kaza ko ai ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan har ƙwarai magafurun kuma abin gafarta ma fi jan bi fada'ilil qaumi ɗan an ka kwatanta shi ga gefen falalar mutanen wa mahasinihim da kyawawan ayyukansu kadiba matakka da haka jiwa ka saki wani ya aure ta ka raba gida ne ka biyu ka bashi rabi ka raba dukiyar gada ko dan uwanka baka iya ba ka bashi rabi hmm akwai kokarin da ya haka nan mutum ya rabu da uwaye ne ya rabu da kowa na shebi manzon Allah kadiyo mus'ab ibn umar duk makka ba yaro matashi da a cikin daula kamatai uba ne ya mutu ya ban mai dukiya ya tashi ga hannun uwa ta riƙon mace in yara in za a aure yara inda mus'ab suke zuwa su ari tuhahi abin alfahari ne majalisi in mus'ab na zuwa nan ya zauna abin alfahari ne gare su ai hadda mus'ab ka zama tare da su musulunci ya zo ya bi manzo Allah uwa ce ta kwaci dukiyar duka sai da mus'ab ya koma bai mallaki komai ba illa lage na zane yayi hankuri yayi hankuri da shi ya mutu ga yakin Uhud da za ana yakin Uhud shi manzo Allah ya batuta babba duka to yayi shahada ga yakin Uhud bayan an kashe shi an ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi mai ba labari yace ba mu samu komai ba illa lage lage dai mus'ab na da kowa ya san halin da yake cikin na dawla yabba dawla bayan rungume addini annabi yace a jawo zane shi sahabi yace in mun ka ja zane mun ka rufe gehen kai kawafu su bayyana in mun ka ja zane mun ka rufe kawafu kai sai annabi yace a ja a rufe gehen kawafu sauran kai gehen kawafu a samu haki a lullube shi da shi an ka idan mai likkafa ne to kai kana ai haka nan mi kai yasa ka rufa yasin yau na duniya ka saboda addini ka bashi na duniya kana da bukata ta ka bashi haƙin ka ne saboda addinin ka mina na kai wanda sacrifice kai eh illa shigantaka ana aiko mu kuɗi da irin kuna mutane shigantakan banza to duk da abubuwa ne ga sunan to ina yake to yace thumma innal qadara alladhi yunkaru sannan gwargwadon abin da ake musantawa min fi'il ba'dayn na aikin sashen su sahabbai abubuwan da ake musanta musu na munin da su akce a sanye ko qalilun dan kadan ne nazarun dan kadan kwarai magafurun abin gafarta ma ne fi jambi in an ka kwatanta ga gefen fada'ilil qaumi darajojin mutanen wa mahasinin da kyawun ayyukansu min al-imani billahi na imani da Allah da sun kai sadda ba bala'i duniya kamar kai imani da Allah wa rasuli da imani da manzon Allah wal jihad fi sabil da jihadin da sun kai cikin daga tawarkin Allah wal hijratu da hijira wal nusra da taimakon addini da manzon Allah wal ilmin nafi da ilimi mai amfani da sun kawo a bayan wucewar manzon Allah inda sun kama bakunan su da abubuwan na kawo muna sun ka watsa ilimi mai amfani wal amali salihi da kyakkyawan aikin da sun kai to duk Allah ya tara waɗanga duk da ya ƙi gafarta musu amma mu da bamu yi koyon muna fata Allah ya gafarta muna wa man nazara duk wanda yayi dubi fi siratil qaumi ga tarihin mutanen waɗanne mutane sahabbai duk wanda ya kalli tarihin su bi ilmin da ilimi wa basiratin da basira wa ma manna Allah alaihim bi da abinda Allah ya musu baiwa da shi min alfada'il na darajoji alima zai sani yaqinan sani na sakankan cewa annahum cewa su sahabbai khairul khalqi sune mafi mafi alkhairin halittun Allah ba'da al-anbiya bayan annaba ba a taba samun wata halitta duniya irin sahabban manzon Allah ba in ka cire annabawa la kana bai taba kasancewa ba wala ya kono kun ba zai kasance ba mithluhum kwatancin su bai taba kasancewa ba kun ba zai kasance ba ila yawmil qiyamati wa annahum kuma su sahabbai as-safwa sune tsarkaka min quruna hadhihi al-umma daga karnonin wannan al'umma allati hiya khairul umami wadda Allah ya kira mafi hicin al'ummomi wa akramuha Allah ya kuma mafi darajar tauran Allah Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas kun kasance ku al'umma annabi ku ne mafificiyar al'umma da an ka fitar da mutane ko? Waka zalika ja'alnakum ummatan wasaɗan, kama hakan ga mun ka sanya ku al'umma mafifici ai khiyaran udulan shine wasaɗan, ko? To Allah ya fifita al'ummar manzo Allah, to ko cikin al'ummar manzo Allah kuma su ne tsalkaka su sun kafi kowa. Wannan ɗaya bai ishe su ba, to Allah ya ƙara yadda gare su, sai mu tsaya nan. Kai, Mallam Ibn Taymiyyah ya yi aiki. Eh? to nan ba wurin tsayina ba wa min usuli ahli sunna ko dole sai fasali ha at-tasdiqu bi karamatil awliya yana da alaka da karatun da mun kai na sahabbai wata sabuwar magana ce to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta to madalla to kuwa ibnu taymiya addu'a Allah ya gafarta mishi yayi kokari kwarai jesa ka ga yan bid'a na ta suka ta yi mun yi kusa sauke littafi in mun ka sauke sai mu zo mu sa sharhi insha Allah sai ku ji shi ko irin kwancikacin da Usaimin ya yi Allah shi musu rahama to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik